yana daga usul na ahalis sunna abubuwa na aƙida shine shine usul yana daga abubuwa na aƙida na asali na ahalis sunna wal jama'a at-tasdiqu bi karamatil awliya'i karamati ba karamata ba gaskantawa da karamomin waliyai karamomin waliyai gaskiya ne mun yarda da su ashe kenan masu cewar rubutu wanga littafi ibnu taymiya to gashi ya kawo yana daga cikin abinda ahlus sunna suke kudurta yarda da karamata sai a ce ai ba su yarda da karamomin waliyai ba a'a karamomin waliyan ƙarya abba mu yarda da su ba domin akwai waliyan na ƙarya akwai karamomin ƙarya kamar a ce shehu yana cikin jirgi sai matuƙin jirgi ya ba da sanarwa mai ya ƙare shehu ce a ci gaba da tahiya in ya kai ga wannan darajar muka shiga jirgi ya ƙi tahiya babu jirgi tun da an yi waɗanda ka tahiya babu jirgi ta ga wannan ƙarya ce wani ya yi sata an kai shi gidan yari ɗakuna goma sha biyu je an kulle yana can na ƙwarya na sha biyu maimakon ya kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sai ya kama shehu ka agaje ni shehu ka cece ni shehu ka agaje ni can sai ya ga wani mutum ya zo da shudin riga sai ya kama hannu nai ya hito da yace amma haka saki sata ce ban komawa kaga shehu dan hodiyo na kenan ga zuki ta mallata shehu na sifawa yana karantar suwa sai dai an haga yana matsa hannun riga ta an ga ce yace a wani na nemi taimako wani ya ɗauku goro hufu ɗari da gwanja yana cikin gulbin kowar sai jirgi ya kama tangal ya ce ya ƙudurta in shehu ya agaje shi to zai kai ga rawa hufu goma shi na sai shehu da nan sai ya miƙa hannu na ya riƙe jirgi shi na cunar riga ce ta taɓa ruwa sun ga yana matsa to da ya tashi sai to da huhu tara ana karatun kuma ya aje an ka kira hutar shi wacce ba haka kai alkawari sai ya ta cikin gari su ya saukin yin guda kawo goma kenan ya ce musu ina kwanaki da kuma ga ina matsar riga to ai shi ne ya yi alkawari don haka can kudurin da ya cikin zuciya shehu ya sani kaga wa duk ba karama ta ba shirme ne rashin wayewa ne koko ya ja ɗaya da cikin almajirai na umaru mu alkammu sun ka ta bayan gari sai ga gonakin goro wai gwanjata gwanja ina gwanja take gane hog gwanja take shikenan sai sun ka ɗebi goro sun ka da an kai kwanaki umar mu alkamu ya cinye sai ya bi hanyar nan yayye ta tahiya yayye ne yana tahiya bai ci mu yadda wace ya faɗa mishi wace ai gwanjata mun ka take an ka ɗebi goro sai milla aukar gumi ya ce to a bincika mu yana da gona can sai ya ce to kenan sata yayi goro mutane na yadda yau to kaga irin waɗanka ramomi su abba mai yadda da su ba shehu usmanu ga duk mai hankali ba sai kaya mai karya ba yana da karamomi bayyanannu da allah ya karrama shi da su karamomi bayyanannu waɗanda komi ƙiyayya maƙi komi hasadan mahasadi ba zai musanta su ga shehu ɗan hodiyo ba to ashe wanda an da karamomi na gaskiya mi a bukata sai kaya mai karya a shehu bai da bukata sai kaya karya karama karamomi ne bayyana suke ga sunan kowa na gani ku kalli mallamai kowane mallami za ka iskan ma fanni guda ko fanni biyu Allah zai hore mai ya ɗauka sun isai wani mai wa'azi za ga wa'azin nan shi zai canya lokaci ne bai da lokacin rubuce-rubuce bai da lokacin wasu abuwa wa'azin nan wani wanda ya ɗauki rubutu shi ko rubuce-rubucin littafai su zuwa canya lokaci ne to lokaci guda Allah ya samu lokutan shehu usmanu albarka ya karantar ya yi rubuce-rubuce ya yi wa'azi ya yi jihadi sannan ya yi abubuwa na nema abinci kuma lokacin ne ka saka tabarma ya ba su a kai kasuwa a sai suwa a sai mai a sai abinci duk lokaci guda guda haka nan ka gani kai in lokaci na isakka ɗai kenan da bakin wucewar shehu zuwa ya ƙungiya nawa an ka samu sun yi ƙuro za su yi jihadi ko ina ba su koya su kari amma shi Allah ya taimaka mai shi ɗai babu taimakon kowa illa almajiran da ya karantar waɗanda a tare shi haka sun kaddamar da jihadi na ramuwar gayya ba bai su ce su yaƙi mutane na ramuwar gayya na na kariyar kansu da hituna ta yi musu ya ga sarakunan gobe su ka kaddamar jihar Allah ya ba su nasara sun ka ce western sudan akwai karamar da ta wuce wannan to yau gashi nan duk yau shekara wajen 200 da barin duniya don littafin da ka ɗauko sai ka ajiya ne kuma abin da ka faruwa garin ku ne shehu ya rubutu game da shi to yanzu ga mallaman ganin yan fowan naya masu rubutu suna kiran yan siyasa ana kaddamar suwa duk littafin da an ha kaddamar suwa kan ba da sati guda bayan kaddamar sai ba kuma jin sunan littafin nan dama ba don Allah an kai ba an yi don neman kuɗi to ba an tara ma kuɗi ba shikenan shi ku Allah ya kashe littafin yaya wace iri abba a yi muna ba garin ga a cika mana gari da yaya za a kaddamar da littafi balla ya rubuta littafi kaza za a dukka aza duniya tashi za ta yi da an gama karkar ya samu yan kuɗin nan ba haku ko su da littafin ba haku maji ko ga almajirai ne ba haku magana wani da littafin Allah ɗaya mai abin dama ba an yi don Allah ba an yi don biɗan kuɗi kuma ka kuma mafi yawa abin da a ciyon rai masu zuwa su yi musu ƙarƙa mafi yawa duk ƙarya ce 80 waɗanda za su cika alkawarra za mu ba da kaza ba su 20% ba shi yasa kan ga abada mallaman ba su wadata don kuɗin suna ɗaya na ba su kai ga hannunsu ba sannan ka ta halancin ka gayyato mutane wasu da abuja wasu da kano wasu da ka ɗaukar musu gigiya hotel kuɗi za a kashewa saukar da su hotel da ba su abinci da sauransu to abin da za a tarawa in ka cire abin da ka kashe zai ga iskan fallahi su bin wallahi guni min jo'in na gani to amma shehu da ya abi ne don Allah ga yau ga bayanin bid'a nan kamar jiya an ka rubuta ta ga nurul albabi nan kamar jiya an ka rubuta ta ga ihya'us sunna nan sauran littafai ne duka kamar jiya an ka rubuta ba wanda ya za a wadda ta ce ka wangal ta da shehu ya rubuta ma an wuce kowane kamar abin da ya faru jiya garin ku akwai karama da ta wuce wannan da sauran abubuwan da Allah ya bashi ga hinan daraja ta yi duk da yake an samu kalubale wasu sun tashi su ko sun zari takobi yahuda sun izo su ba su da aiki illa suka cewa amma ina suka su tattahi ba su mate ko ina sun gaji sun bari sun gaji sun bari ai aikin yahuda ne shehu dan wadi dan ta'adda ne to ai ba ga shehu an ka fara wannan manzo Allah ma ba a ce mai yakin da ta'addanci na ba ya kashe mutane ai in ka lura nan ka gane lalle shehu mabiyin manzo Allah duk maganganun da yahuda sun kai game da manzon Allah shine anna ana yi ga shehu dan wadi to me abin me asabo abu abin da asabo abinda duk aka ce mai an ce ma mai gida nai hau to yadda za mu yi da su mu suka faɗa mako to ba mu yadda ba sun yi mi sun ɓata lokacinsu inda sun ta sun samu wata sana'a ya yi musu riba da ka tsaya suka shehu ɗan wadda ya gara ka te ka yi dako don yau hazan sauraren ka amsa guda na ba su ai ni ce musu to mu dai ba mu yayi da shehu ba ko wanda ya ga shehu mu bamu gani ba amma ayyuka ne mun ka iskan maga littafai kuma ni dai ni dai na unha da littafan to da ka tsaya ce ba da kware na ba ta hikayo waɗanda za su goge waɗanga in karanta naka in gamsu cewa eh aikin ka ya hina shi shikenan ai ba abin jayayya bane amma kana rihe muna rihe wadda ka ba gina muna ta waje ba mu saki wanda ya amfani mu kama kai da koyi ba wata shegiyar mace an ka samu wai jaruma hausa wai yaƙi za ta haddasa tsakanin hillani da hausawa don ce ai baki ba ko ubanki shaidan bai iya haddasa hitana tsakanin don gidan kowa yau an yamuce akwai bahaushe da bahillace to wa iya haddasa yaƙi tsakanin su ta ko shaidan an ka ba wannan kwangila bai iya cinta balle ki Allah ya shirin da mu to ka ji bacewar basira kabawa sun taho nan sun yi aure mu mun tahi hillani sun auro ga kabawa to in kace hausa ta su zaƙi ka bawa da yabun tun yaƙin kawon naye nai ubanka ba ka bena nasaba ba ga uba aka ɗauka ba amma uwanka ba hillata na ta to kawon nayin ka za ka yaƙi wata iska za ta ce maka ta ka kawon nayin to ka ta gascin ka kashe to ko basira babu ga lamarin ta Allah ya shirya da mu babu aikin banza kamar sukan mutumin da ka san ya hika da ɗai ni ban ga aikin banzan da ya wuce wannan ba mutumin da kai ka sani ya hika wanda zaka faɗa mai ka ya san ya hika kuma shi zaka suka to mi kai illa aikin ba wahal da kai ɗai to Allah ya shirya da mu to yace wa min usuli ahli sunna yana daga asali na ahli yanzu ga ibnu taymiya ba littafi ne na muka karatu ba can daure in sun wargi haka wa ibnu taymiya karatun wasu diya ga ƙara jin son ka da ibnu taymiya kana so ne ko baka so ne mu amfana karatun ga da mun kai ko ba amfana ba to yanzu wani dan shi'a ya soki ibn taymiya don Allah to me amfanin su kahin ya suka shi dan shi'a matsayin dan iska yake gare mu to mun ga dan iska ko alheri ya fadi muna karba to amma shi doka ya kai ai ai ya tunda mutunci ibn taymiya ai su billa ya sun ji abin da yace to sai mi kahin ka waɗi mu matsayin ɗan iska hake gare mu to aka saurari magana ɗaya ko alheri ka waɗi mu ruwan mu da ita balle balle to akan magana ɗan shi a muka sake ibnu taymiya oh kaji ai su kan mutumin kware sai an samu wanda ya hishi nagarta in kana son ka soke mutum to ka tabbatar da nagartarka ta hita shi ana sauraren ka amma nagartarka tun kahin ka soke shi a kowa ya san nagartarka ba ta kai tashi ba to in ka soke shi biza dauka illa hasada da kiyayya su kan ba za ta yi tasiri ba yace daga cikin usul na ahalis sunna a tasdiku gaskantawa bi karamatil awliya da karamomin waliyai mu ahalis sunna mun yadda da karamomin waliyai amma waɗanda na tabbata kaga kenan wannan abu yana karantar da mu abu biyu na farko ashe mun yadda da waliyai akwai waliyai sannan kuma waliyan na Allah na ba su karamomi ina fatar kun fahimta to ita karama tana da saɓani da mu'jiza annabawa su ake ba mu'jizoji waliyai a ba su karamomi shi annabi yana Allah na faɗa mai na baka mu'jiza kaza da mu'jiza ta kai jayayya da su kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa an bashi kaza an bashi kaza ya ta yi jayayya da mutanen Fir'auna kaga ya san da ita amma shi wali bai san da karama ba sai ta faru don haka shi wali bai iya takara da karamat wani abu zai faɗi Allah ya tabbatar da shi ko ya aikata ya zan daidai da shi to sai a gano a wannan karama ce kaga san da zai faɗi ai bai san haka abin yake ba shi yasa na shi wali bai iya takara da karama ta bai iya jefa challenge da karama ta ina fatar kun fahimta to kaga kenan mu ahli sunna wal jama'a mun yadda da waliyai qur'ani ya tabbatar da waliyai ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna su wane ne alladina amanu wa kanu yattaquna waliya Allah babu tsoro gare su ranar da ake tsoro wallahum yazan kun bazan suna bakin ciki ba ranar da ake bakin ciki babu tsoro babu bakin ciki tare su su wane ne waliyan na Allah alladina amanu su ne wayanda sun kai imani wa kanu yattaquna kuma sun kan suna tsoron Allah imani da takawa to shi imani in mun ka kana sallah kana azumi kana biyar dokokin musulunci za mu yi ma hukunci kayan amma wacce hanya za mu bi mu san kai ta ƙi ne tunda annabi ya ce attaqawa hahuna attaqawa hahuna wa ashar ila sadri taqawa yake da ya za mu yi mu gani kai ta ƙi ne kaga kenan ba mai icewa wani wali ne sai Allah sai dai mu kyautata maka kamar shahidi annabi dake iya ayyana wani yayi shahada don ka mutu fagen fama duk ba za mu yanke kai shahada ba tunda akwai wanda ya mutu fagen fama tare da manzon Allah Yahuda na kashe su annabi ya ce ‘yan wuta ne shi yasa kowa bai cewa wani shahidi wani shahidi wannan wuce gona da iri ne annabi ɗaya ke iya ayyana shahidi me manufar ka hitowa yakin mi ka aikata wurin yakin ya an kai kan mutu da sauransu wannan duk bamu da masaniya sai dai mu kyautata ma zato muna fatar ya shi Allah ka karɓe shi matsayin shahidi haka ya kamata mu yi ma fata amma ba mu yankewa da shahi ba mai ba da certificate ta shahada illa annabi to hakan ga waliyi sai da mu kyautata ma zato ina fatar kun fahimta to gaskanta da karamatul auliyai wa ma yujrillahu da abinda Allah ke gudanarwa ala aidihim akan hannuwansu su auliya auliya'u min khawariqil adati na abinda ya saba ma al'adu menene karamat wani abu da ya saba ma al'ada wanda Allah ke gudanarwa akan masoyanai akwai karama sannan akwai istidraji da Allah ke wa makiya kuma kamar masahirta da bokaye da masu camfe-camfe su masu na zuwa da abin da ya saba ma al'ada to kaga wannan ba karama ba ce istidraji ne fi anwa'il ulumi ga nau'ukan ilimin mukka ashe kenan karama har daga ilimi ana samunta yanzu kalli bi'a society da shehu usman da balla abdullahi gwanda sun karayu cikinsu za su ce maka littafi kaza sai da mun ka tai agadas dun nan hausa babu mallamin da ka iya karanta sai sai agadas mun ka samu labarin mun ka tai can yau duniya wani littafi na abba mai karanta sai sakwato babu kaga za ka fahimci irin yadda ilimi yake limited kuntatacce zamaninsu to amma wannan zamani na ji abin da abdullahi ya zuba to akwai wata karama da ta wuce wannan yanzu ga da ilimi ya yawaita ka karanta littafin abdullahi ɗaya kuma abu ya gagare mu kuma shi sannan babu littafai babu na'ura babu babu intanet babu littafi wanga sai dai ka ara ga abokinka ka tai ka rubuta ka ba dan bai nashi kuɗi kai na ka kuɗi amma ga sanar duk littafin da aka so ka tai da kuɗin ka suwa kana samuwa saboda ɗaya da kai ka zo ka karanta amma ji ilimin da kowane fanni na ilimi abdullahi ya rubuta littafi kuma littafin ne ya zama gagara ba dau kowane fanni da ka sai na ilimi ba fannin da abdullahi bai littafi ba ko littafai kaga wannan ai karama ce eh ya rama bahilla ce wata rana ta ya sau abu ya samu balarabe ya ce kai kullum ana cewa mu rama da ya gashe wa na rama karamar da aka ba su da ce da ya rama ka gani to shi ne ya ce karamatul auliya iko fi anwa'il ulumi ga nau'ukan ilimin mukka da ganin wani ilimi da Allah ya ba wani kai kasan ba karatu bane ibnu taymiya rayuwa ta ya kare ta babu daɗi faɗa da hukuma a kan mai a kai shi gidan yari ya yi shekara biyu a sako shi ya yi wata uku a sake mai sai haka dai rayuwa babu daɗi mallamai sun haɗe mai kai mutanen gari sun haɗe mai kai sarakuna sun haɗe mai kai amma ji ilimin da ibnu taymiya ya zuba gidan yari babu littafi kusa gare babu labarare amma ya rubutu shi yasa albani ko cikin muƙaddamar abin gace irwa'ul galil ya ce duk mallamin da ya rubuta littafi ya kawo hadisi ba daidai ba za mu yi ma'uzuri ba inda ba ibn taimiyya ba shi za mu yi ma'uzuri saboda duk abin da ya rubuta rubuta shi head mafi yawa gidan yari babu daɗin rai babu littafi kusa gare don haka in ya yi kuskure ga kawo hadisi to ana mai uzuri amma duk mallamin da ya rubuta littafi cikin labirare ne to in baka tabbatar da don mi baka zo ka ɗauko inda ya ka rubuta shi daidai haka albani ya ce cikin irwa'ul galil ba uzuri na mallami ya zo kawo hadisi ya kawo shi ba daidai ba bancin ibn taymiya duk abin da ya rubuta abin da ya rubuta kadiba abin ga misunan littafin eh misunan littafin nan da yayi game da abin ga minhajus sunna mujalladi tare gidan yare ya rubuta shi wani ya zo ziyara ce cikin almajirai na ya faɗa mai irin ɓannace-ɓannacin da annan mallaman sunna ganin bayan yana gidan yare annan suna watsawa yan shi'a suna watsawa ya rubuta minhajis sunna an ka ba su an ka hito da shi waje to ji minhajis sunna duk a tara ma labarin duniya kana ya rubuta shi to ha tun ba karama ta bi mina na haka imam jalaluddin suyudi sai da ya kai ga in kawa suyudi tambaya cewa kai ka dawo gobe ko da haka dawo gobe ya rubuta ma littafi sai ya baka wadda kasan a mutum ya ɗebi ruwa ga kohi ya sha haka su yi ɗiyan mai da rubuta littafi ga da kowace matsala ta ilimi sun sha mai kai mai kwashi kayan ya koma bayan gari ya yi bukka bai da aiki illa rubutu ya ci gaba da rubutu rubuce haka imamu malik shi ma in kan lura biyar da ya zama da ilimin da allah ba sannan shi ma duk waɗanga ilimin mukan su duk karamomi na to akwai irinsu irinsu ibn hazmin shi da baya ma ya fara karatun ibn hazmin uba ne waziri ne daga sarki ba sai waziri ba na garinsu don haka ya tashi cikin daula bai yi karatu ba wata rana ya zo garinsu wata rana ya zo masallacin garinsu shi kenan sai ya zauna bai yana fila ba sai wani ce mai tashi yana fila sai ya tashi yana fila gobe bayan la'asar can mutanen andalus malikawa ne gobe sai ya taho bayan an yi sallar la'asar sai ya tashi ya nafila sai ya ce jahilin banza baka san ba a nafila ya ce mutane ga ce kamar da ya tashi in ya karatu to sannan sai ya tashi ya kama karatu amma sai da ya gagare ba wai mallaman ga duk mallamin da duniya sai da ibn hazmi ya gagare na zamani ne sai da sun kasa kan mai duk da kiyayya da hasada da komi yan malikiya to shi ko kaifin halshe gare shi bai ragawa babu ruwa ne da girman ka in ya darza su imam malik sai ka tausaya mai to sai sun ka son a kone mai gida ka sai ana son a karya mallami haka nan aka yi mai sai a kone ma gida kaga littafai sun kone littafai sun kone shikenan ya ji ciyo ya ce okay to haka littafi yake to da bakin ran nan duk littafin da ibn hazm ya rika bai aje sai ya haddace shi sai ilimi ne komo ga kai sai abin ya zama mai alheri duk littafin da ya rika sai ya haddace shi yaka ajiya don haka an dade ba a kone shi ba ya ɗau ya yi ya yi firintin ɗin wannan cikin kwanyata to ka gani to irinsu irinsu duk akwai su ilimin muka su kai kasan baiwa ce ta Allah madalla to shi ne ya ce daga abubuwan min khawarik al'adati na abubuwan da na saba ma al'adu jam'in al'ada shi ne adat fi anwa'il ulumi ga nau'ukan ilimin muka wal mukashafati da abubuwan da Allah ke kware musu abubuwan da aboye Allah ya kware musu su ganshi kamar nuwanga na Umar ya tura tawagar yaƙi wacce ƙasa ce yana bisa mumbari yana hudu ba sai Allah ya yi mai tawagar yaƙi ya kama ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya kai sariya bita gehen duci bita gehen duci sariya ne ga yana ya ta san mu inda makiya suke yace bita gehen duci Allah ya dauki murya Umar da ne ya kai mashi sariya duk sun ji wannan maganar to ce laspika haka yawa can ko da laspika ka gani sannan da nan an kware mai ya gane shi kaga kashfi kenan wanda Allah ke wa waliyai ne to shi ne waliyan ƙarya eh madalla video call eh ƙware automatic automatic ba ma kaga shi ba magana network ko service mm. to shi ne kashfi abinda abuwa sai Allah ya kware maka shi ka gane shi eh wa anwa'il qudrati da nau'ukan abubuwan da Allah ke ba su ikon yi wanda ya saba ma ɗabi'a ta bil adama yi ne watafirati da abubuwa na tasiri kamar ya yi addu'a ko ya faɗi magana ta zo wa da kasan wayewar safiya wanda ya faɗi ya faru waɗannan su ne karamomin kalma a suri kamar abin da an ka ruwaito an salifin umma daga magabatan al'ummomi al'ummomin da na gabace cikin bani isra'ila annabi ya ba da in kaddi bisa yi bukhari ya kawo kitabu a hadithul anbiya labaruka annaba ya kawo abubuwan da na faru ga annabawan da na gabace shi da sauran al'ummominsu ko fi suratul kahfi kamar cikin suratul kahfi wa gairi hada watunta ba an kawo kissa ashabul kahfi ba kadiba mutane su kwanta shekara ɗari uku da tara jikinsu bai lalace ba suna kwana ba su halka ba yunwa ba ta dame su ba ba su ko yanzu in ka yi kwana ka yi kwana kai da kanka gajiya da kwanan ka tashi to amma kaga kuma sun ka tashi lafiya lau da sauran masu kama da su wa an sadira hadhihi al-umma kuma abin da ya faru a farkon wannan al'umma min sahaba na sahabbai kamar wasu sahabbai biyu da an ka ba labari mun yi cikin babu karamatul awliya na riyadus salihina ko wasu sahabbai sun kai hira wurin manzon Allah har wani lokaci na dare su biyu da sun ka taso cikin duhun dare babu latirin babu hitila hannu sun ka taso sai kowanninsu ga wani abu gaba garewar kasan hitila tana yada mai da sun ka rabu inda wanga ya gida wanga ya gida sai kowane hitila ta bi shi haka an ka yada musu har gida to iri ne misali abin da ya faru wa an sadar hadhihi al'umma farkon wannan al'umma min sahaba na sahabbai wa tabi'in tabi'una wa sa'ir qurunil umma da sauran karnonin al'umma dai kaga duk abubuwa dai na karama ta faru ga ɗaiɗaikun su ko wanda yake tabbatacce ko qur'ani ya ba labari ko hadisai ingantattu ko kuma waɗanda na shaida abin ba tare da ƙarya ba su tabbatar da haka nan wahiya su waɗannan karamatul audiya maujudatun samammu ne fi ha cikin wannan al'umma ilayen milkiya ba wai ya tsaya ga waɗancan sahabbai da tabi'un tabi'un tun da dai ilayen milkiya mutu za a yi waliyai akwai waliyai to kenan sun da akwai waliyai kuma waɗannan karamomin suna nan to mu ahli sunna wal jama'a mun yadda da su mun yadda da waliyan mun yadda da karamomin su to ya za mu yi mu gano wali in mu haga mutum na biyan dokokin Allah ya za mu yi mu gano karama abin da bai saba ma shari'a amma duk abin da ya saba ma ka'ida tabbatacciya na shari'a wannan mun san ba karama ta ba ƙarya ce in kuma ya yi to istidraji ne na shaidan don akwai waɗanda ke amfani da shayaɗinu masu kawo dabara ya shiga ta bakin jaka ya hito ta duburarta wannan duk ƙarya ta kaji faslun fasali na gaba thumma min dariqati ahli sunnah sannan yana daga tafarki na ahlus sunna wal jama'a ittiba'u biyar athari rasulillahi biyar gurabun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama baɗinan wa zahiran ɓoye da bayyane, athar gurabu na manzon Allah abubuwan da manzon Allah ya faɗi ko ya aikata ko ya aikata na ibada ko halaye ko ɗabi'u su a athar daga cikin ɗabi'un manzon Allah manzon Allah mutum ne mai hankuri mutum ne mai tawakkali ga Allah mutum ne mai jarumta mutum ne mai kyauta mutum ne mai son talakawa mutum ne mai girmama mutane baya da kibiri ba to irin waɗannan duka ina fatar kun fahimta da sauransu to yana daga cikin tafarki na ahlus sunna biyar athar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyane da boye wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin da kuma biyar tafarkin magabata na farko min al-muhajirin wal ansar na muhajirin da ansar mun karanci yasa karatun tarihi yake da amfani kaga tarihin Abubakar abubuwan da yayi kaga na Umar kaga na Usman kaga na Aisha kaga na sahabbai tabi'una irin wabbasar da sun kai za ta zaburar da kai kai ma kai iri nai jarabawan da na same su sun kai hankuri kai ma in irin ta same kai ma sai kai hankuri waɗanda na hika Allah ya jarabce su da su sai kai hankuri ba za ka je ka sha giya don ta cire ma bakin ciki ko karata ya kanka ba na fatar kun fahimta to wattiba'u wasiyyati rasulillahi da kuma biyan wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin tafarkin ahli sunna biyan wasiyyar da manzon Allah ya haifa kala yayin da yace alaikum bi sunnati ina umarninku da biyar sunnata wa sunnatul khulafa'i da sunna khalifofi ar-rashidina shiryayyu al-mahdiyina masu shiryarwa min ba'di na bayana tamassaku biya ku yi riko da sunnonin nan wa'addu alaiha ku yi cizo akan sunnonin nan bin nawajiz da haƙora wa iyakun kuma ina muku kashedi wa muhdathatil umur da kirkirarron al'amura fa inna kullu bid'atin domin ku wace bid'a dalala bata ce wasiya ce annabi wato ahli sunna suna rike da wannan wasiya suna biyar sunna ta manzon Allah ta khalifofi ne suna nisan ta bid'a duk abin da an ga ce bid'a na suna iya kokarin su ba su bude kohohin bid'a ba bid'a sabka karatun makarantar islamiyya bid'a musabaka bid'a kaza bid'a duk bid'o'i ne laysu min al-islam fi shay'in hmm? kun shekara kuna karantar da yara shike maimakon ku tsaya jiran sakamakon da Allah zai baku a yanzu ga gwamna kuka bidan sakamako a shirya bukin saukar a kira gwamna a kira sarkin kuma in sun ka tawo biza su baku Allah ka sa a bai gwamna ya muku alkawarin to za na yi alkawarin miliyan biyu gaba ɗaya sai Allah ya mantar da shi ya mance Allah ka sa a ba su to ba ku biɗe su ga Allah ba ga gwamna don haka shi ko gwamna bai iya komai sai abin da Allah ya ce mai sai a mantar sai ko a hana mai baku har a shekaru bai ba da waɗancan na bara ba to ce riba hunka ci kuma sannan karatun da hunka yaro she tun da kun nuna ba don Allah hunka don gwanna ya gani sai a samu wani yaro Allah kana mai hadisi ya wata guda yana ludda wata inna ade na ta wata guda tana ludda shikenan to yanzu za mu karanta Qur'ani Mariya Ibrahim ta tauta sai da ta inna ade na kalkatuwa ko ga dama ta gwanna kenan ko don ya gani ya ga kokarin da kun kai ba hukumi to ina magana lada kuma kai don gwamnati don haka bikin saukar karatu baya da kyau kuma duk duniya ba wanda ya sai hana mallamayyanta don nan na suka samun kuɗi to da sun dogara ga Allah walla da Allah ya ba su hida abin da aikin ba don Allah kuka yi ba Allah ka bari aiki ne ya faɗi amma saboda rashin hankuri ci maza kana ganin Allah jinkiri gare bare gwamna ya ba su da wuri wuri ya kire gwamnan kuma Allah bai bari a samu biyan bukata kuma kuɗin nan ma da za a tara shi asabi biyan mutuwar makarantar don da nan za ka jin ƙananan maganganu sun tashi tsakanin mallamai kila mallami yana da tsohon mashin ya canza sai ya ce wala cikin kuɗin nan na bakin na a biɗe sai wani ya hau tun da ya gano akwai wani abu shi ma ba don ya gyara ba mai ƙanƙan ne ya hau don shi ma ya kai shi ke shi asabi biyan rikicewar makarantar to mu tafi to Allah shi ba mu hankuri ko gwamnati ka yi aiki don tana kyale ka balle Allah ka yi aiki don Allah ka yi tunanin Allah ya kyale ka ho wa ya'lamuna kuma su ahli sunna wal jama'a suna sane anna asdaq al kalam cewa mafi gaskiyar zance kalamullahi maganar Allah duddu wa man asdaqu min Allah qila wa man azdaqu min Allah haditha ba mafi gaskiyar zance kamar Allah wannan yana da cikin ahal aqida ahli sunna ba wanda yake Allah don haka in magana ka ta saba mata Allah wacce zamu dauka ta Allah wa khairul hadi kuma suna sane su ahli sunna wal jama'a cewa mafificiyar shari'a hadiyu muhammadin shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi don haka duk wanda wali ya kai ko shehi ko menene to in ya zo da wani abu in ya sa wani manzo Allah na manzo Allah kawai shi muka dauka wa yuthiruna kalamallahi suna kuma suna zaben maganar Allah ala gairihi akan wani nai min kalafi asnafin nasi daga maganganun dangogin mutane kowane na ko shi wane ne duniya ko mi iliminsa ko mi nagartarsa inda maganar ta saba mata Allah to mu ta Allah muka dauka hmm? wa yuqaddimuna hadiy muhammadin suna gabatar da shiryar su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ala hadiy kulli ahadin akan shirya kowa duk wanda yazo da wani abu da ya saba mu da manzo to na manzo Allah mu muka dauka mu ban mai nashi wala hadha saboda haka sun mu an ka kira su ahlul kitabi was sunna ma'abutan biya qur'ani da sunna wasu mu kuma an ka kira su ahlul jama'a ma'abuta jama'a la'annal jama'ata domin jama'a hiyal ijtima'u shine haduwa ba su yin gaban su su dai a duk inda al'umman musulmi aljama'atu rahmatun wal furqatu azabun haka annabi yace jama'a rahama ne rabuwa kuma azaba ce to yau babu abinda mutum kaso illa ya kawo abinda zai kawo rabuwa tsakanin al'umma kun bai damu ba al'umma annabi ta dare sau ɗari shi babu ruwa nai ba dai ya shugabanci bangare guda ba ya zan shugaba ana kira ne shugaba amir amma ya dare al'umma shekarun jaba mun karanci cikin abu dawuda ba sai da na usman ya zo da abin da ya saba ma sunna tabbatacciya kuma ya saba ma ra'ayin dan mas'udu amma dan mas'udu duk da nuna bakin ciki ne bi usmanu gayi ne an ka tambaye don mi yace wal khilafu sharrun sabani shari ne to mun babu roma da wannan shari ga al'umma manzon Allah shi yasa kaga al'umma nan ta daddare kuma kowa kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowa farin ciki ya kai ai ai sai kaga mutane an zo ga ga sallah duk masallatai yanda an garen ga wuri guda an kai sallah kuma zo suna ai wallahi an cika an cika to kada wani masallaci ba a cika wai bugun ba su kai an cika yan kai buga su ai da ba mutanen kwarai kwarai yan kaɗan na to kenan sun raddu mutanen banza na to ka gani wannan duka rashin tunani ne la'annal jama'atu domin jama'a hiyal ijtima'u ita ce haɗuwa wa didduha abinda ake shiyarta alfurqa rabuwa Allah ya yi umarni wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiya Allah gaba ɗaya kakku rarraba Allah ya hana rarrabuwa wa in kana lafzul jama'a duk da yake lafazin jama'a kasara haƙiƙa ya kasance isman suna li nafsil qaumi ga su waɗannan mutane almujtami'ina waɗanda sun ka haɗu ana kiran su jama'a wal ijma'u to daga jama'a ne an ka samu ijma'i ijma'i huwa al-aslu ath shine asali na uku daga cikin asullan shari'a asali na farko na shari'a shine qur'ani asali na biyu sunna asali na uku ijma'i asali na hudu kiyasi wanda wasu malamai ba su yadda da shi ba ijma'i shine abinda malaman zamani su ra'ayinsu ya zo guda kiyasi kuma abinda wani mallami individual yayi yayi kiyasi akai eh allazi yutamadu alaihi wanda ake dogara gare shi fil ilmi ga ilimi wa dini da addini ijma'i shine asali na uku wanda ake dogara daga qur'ani sai hadisi sai ijma'i to an samu ijma'i ne daga kalmar jama'a wahum su ahalis sunna yazinuna bi hadhihi al-usul thalatha suna aunawa da waɗannan asulla guda uku alqur'ani da sunna da ijma'i suna auna jami'a ma alaihi na duk abinda mutanen duniya suke akai nai min aqwalin na maganganu wa amalin da ayyuka duk abin da ya taso na wata magana to su ahlus sunna suna auna shi da asullan guda uku suna auna shi da qur'ani in ya daidai ƙur'ani da su karɓa in ba su samu mahita ga ƙur'ani su auna shi da sunna in an samu mahita to in ba su auna shi ga ijma'i shine waɗannan uku su ne ma'aunin ahalis sunna ko ga maganganun mutanen duniya da ayyukansu baɗinatin ɓoyayyu a zahiratan ko bayyanannu mimma lahu ta'alluqun bid-din amma abinda adda alaka da addini in dai abin nan yana da alaka da addini to ahli sunna suna da ma'auni uku ga duk abin da ya taso na magana ko na aiki shine qur'ani da hadisi da ijma'i wal ijma'u ijma'i allazi yundabidu wanda ake kiyaye shi huwa ma kana alaihi salafus salih shine wanda salafus salih sun kasance akai ne haduwa wanda ake kula da ita ake kiyayewa shine haduwar salafus salih iz domin ba adahun bayan wucewar su kathural ikhtilaf sabani ya yawaita wanta shara ya watsu fil umma cikin al'umma don haka ijma'i na na salaf shi ake kula da shi bayan wucewar salaf yana da wahala ma a kuma samun ijma'i haka haka imamu ahmad ya ce in an ka ce an yi ijma'i sai imamu ahmad ya ce wa ma yudrika la allahu muktalafu wasanar da kai so yin sabani illa illa kila sani abba kai ba amma sabani wanda an ka kiyaye ana da tabbaci ne shine na salaf sahabbai tabi'una tabi'ut tabi'ina faslun sai fasali na gaba thumma hum sannan su ahli sunna ma hadhihi al-usul tare da waɗannan asulla da na gabata ya muruna bil ma'ruf suna umarni da aikin alheri wayan hauna anil munkar suna hani daga munkari yana daga cikin aqida ta ahli sunna wa'azi ba sai su belle abu ba sannan an ka ce umarni da aikin ba sai ka taho masallaci an azama la speaker ka hau kayan minti 30 ko awa guda kaya kasa da kana zanne wani hamma ha ya bude baki sai ka umarta ba haka shari'a ta ce ayi hamma ba rufe baki akai kai umarni da aikin alheri kan ga wani rike da sigari mallan sigarin gabata da kyau haramun ce kai hanni daga munkari don haka ba sai da laspika ai kaset ba a tura ga social media ba sai iri ne ba na ga su mallan abdurrahman yanzu abu ya kai hira akai da yan jarida hira akai da gidajen rediyo a lullaba kyalle a irin da manyan mallan mai kai yana daga cikin matsalolin abin da kaga komi akwai seniority aikin force ku tambayi 'yan sanda da sojoji duk masu aikin force kuna iya zama sajan dukkan ku ya giya uku gare ku sajan wake amma shi ba ya samu promotion kai ban ka samu promotion to sababbi ya shekara amma kai sajan shi sajan sababbi ya shekara ga guda za ka girmama shi in ka ga ka ce morning sa haka ne ko ba haka bane to amma ga addini babu seniority mutum ya yi shekara arba'in yana wa'azi yau ka fara wa'azi kana yi kana makarkata shi ke nan yanzu ka zan daidai da shi in ya faɗi kana iya faɗi kana iya ƙarya ya kai ko ba haka nan na ba kai naka addaidai ta shi ya zirge ta addini sannan abin da babban mallami ka yi shi yasa ka ga ana ta samun matsaloli nan da can ai magana tana da mahalli kuma tana da eh yawan sahabbai an ce kan mu zage sahabbai mu amma za ka iskan maga maganganu nan wani rikici ya gama ya ce kai azalimi ya kai makarici ya kai kaza hake to shi zai sa mu ko mu ce haka nan shi abokin yi na yana wari na yana sa'a komi yana ya ce masa a musamman yan rai ya ɓaci amma yanzu ka dibi wanda ya yi wa da kai ko ya yi uba da kai kai ko ka faɗa mai haka nan mi za a ɗaukar ka marar mutunci madalla Allah ya shiryar da mu to duk da haka duk da waɗannan usullan da na gabata su ahalis sunna suna umarni da aikin alheri suna hani daga munkari ko mai lahalar haka ya kawo abubuwan da wajibi akan mukallafi ya ce ya umarni da aikin alheri ya hani daga munkari don aka wa'azi aikin kowa ne yanzu kaga masallacin ga ya ɗarmi annayan mutuwa kun san abin da zai kashe shi komi an aje sai belle abu ga maimakon ɗan an kai sallar subahin lokaci lokaci a samu wani ya tashi nasiha ko ta minti biyar ne yayi an unhana ko ba unhana ba a'a yanzu komi na na sai bello ya bai ni ko sai in yi zaman nina kaga alherorin da ya kamata a unhuwa da shi ba unhuwa kowa ya kyale kuma kun cuci kanku irin tashin da haka ka fuskanci mutane don mutane nauyi gare ka tashi minti biyar kana yi kana makarkata haka iya minti goma to nan za ka iya yin na awa guda to kowa ya ƙi shi kenan sannan ilimi an riƙe shi in ya zan kana faɗa ma wasu shi an yi rike shi bisa ka bashi nan kai dai mun yi cikin ilimi ba zai mutu ba sai ya komo sirran sai ya komo asirci daga kai sai kai amma mutuka kana hada mu wasu to Allah zai bunƙasa ilimin a don haka a rinka tashi lokaci lokaci ana da siha wani ya tashi sai ya nasiha game da gyaran sahu mun karanta hadisai na gyaran sahu cikin riyadus salihin ka ta ka daddako su ka dauko riyadun ma ka zo da su ka karanta gurgudu ka yi bayani ka samu lada madalla ladubban shiga masallaci ladubban hita ladubban zama cikin masallaci abin da ya sha haka nan ka yi nasiya game da sallar ita kanta sallar jami'i musamman yanzu lokacin sanyi mutane ba su zuwa sallar subahin ka yi nasiha to iri ne ya kamata a rinka samu amma mutane ba su yi da sauransu to Allah ya shirya da mu to su ahlus sunna suna umarni da aikin alheri suna hani daga munkari alama tujibu shari'a kan abin da shari'a ta wajabta shi kaga kenan waɗannan wajibi ne ga shari'a ba mustahabbi ba to suna cikin ayyukan ahlus sunna waya rauna kuma su ahlus sunna wal jama'a suna ganin iqamatul hajji tsayar da hajji wal jihadi da jihadi wal juma'i da jum'o'i jam'in jumu'a wal a'yadi da idudduka jam'in idi suna ganin tsayar da waɗannan ibadodin ma'al'umara tare da shugabanni waɗannan ba a yadda ka ta kai kai ɗaya ba ka yi sallar jum'a kai ɗai ka yi sallar idi kai ɗai ka yi sallar menene a sai tare da shugabanni a bararan kanu su shugabannin masu ɗa'a sun haka kasance ofu jaran ko fajirai yana shan giya to mironka da giya ta yi mironka da zinar da ya kai mironka da satar da ya kai mironka kudin betul malin da ya kai wannan duk bai cikin dalilin da ka sa awa shugaba da'a awa shugaba ta waye barran kana au fajiran ba mu yoshi bi kitabul jihad na risala ana ana jihadi tare da shugabanni mai da'a ne ko fasiki ne ko fajiri ne a gani amma yanzu gashi nan ana tattawaye kuma mutum gani ya kai sunna ta yayi ya yi abu a gaban kai ne ga shuga shugabanni nan ne duk al'umman musu yan ka tafi tsakanin ka da Allah mi ra'ayin ka zaka ce musulmi ne ahlus sunna ne amma ga matsala kaza ka hita daban da su kuma gani haka daidai haki kama yi kokarin bata nasu naka anna kwarai to Allah ya shirar da mu kurakurai ne kakku yadda ku sa duk inda kun ga ahlus sunna sun yi kuyi can inda ba nasi gare ku karar cewa ba daidai bane sannan su koya karanta su haɗu su yi ijima'i akan abin da abanna Allah ba zai bari al'umma ta su haɗu ga abin da abanna ba Allah ya shirya da mu wa yuhafizuna kuma su ahlus sunna suna kiyayewa alal jama'ati akan sallolin jami'i ba su zaman su gida suna sallah a'a suna hitowa masallaci ayi wa yadinuna kaga ita sallar jami'i ya hishe ta daban don ita ba sai da shugaba ba kowane shi ya samu masallaci a sa liman ku sa liman cikin ku amma su wa'ancan sai da shugaba jum'a sai da shugabanni jihadi sai da shugaba idi sai da shugabanni hajj haka hajji dole waɗannan duk sai da shugabanni ina fatar kaga amirul hajjin da gwamna kasawa shine shugaban waye dinuna kuma su ahlus sunna wal jama'a suna addini bin nasihati lil umma da yin nasiha ga al'umma addinu an nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa la'immatil muslimina wa ammatihim suna yin addini ne da yin nasiha nasiha daban kuma cin mutunci daban in yanzu cin mutunci ake yi sai an ci mutuncin ka sai a zo kuma wai nasiha an kai ma an fallasa ka bisa mumbari abinda aka buga waya wani ka ce kaza ya an kai haka nan ku daidaita ko ya taso ya iskan mama ga kabu kabun nan ga agwagwa da buje nan gari wa gari da wani aka tura a tai a tambaye wani fatawar da yayi ko ko wani abu da an kajiya don a samu to yanzu da yake ba nasiha aka yi ba dama jira ake yi in ma an ka yi ta ba ka yi ba dole a kirkiro ma a ce kayi dai amma dai ba za a baka haka nan ba to shi a halin da muke ciki yanzu illa man asmahullahu to Allah ya shiryar da mu da faɗan mu tsakanin mu da makiya yan ɗariƙa yan shi'a da makamantansu to yau faɗan mu ya dawo tsakanin mu da juna yuhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina mu annan muna rusa kanmu abin da ya kamata mu ya faɗi game da ɗan uwanmu mu zo mu kare ɗan uwanmu yau muka faɗi da bakin mu to in mun faɗai to wa zai kare shi in ka ce ƙarya ji to a ɗan uwanku ya ce wani ko ba ta da ku yake ba musiba ce kuma ba zai gani suka daidai suke kuma a tambaye ka mi dalilin da ka ce ka ba ka da wani dalili yanzu maganganun da ana ana yi wani mallami na yi game da wani mallami dan uwa mi jawo su abubuwa na sun faru shekara goma sha wani abu to inda sadda an kai masu kayi hankuri to mi jawo rashin hankurin yanzu mi tashe su yanzu wani abu an ka saki yanzu ga da ya jawo da an ka sa an ka toni waɗancan babu to kaga dole a dauka da shedan da ya shiga to Allah ya tsare mu daga shedan to mu tahi mun zan laughing stock mun za abin dariya ga yan bid'a can da su ka yi muna kariya to yanzu mu annan muna wa juna kuma ganin haka kai kokari kai ahli sunna shi ahli sunna duk man hakku dai sunna ga ta ci gaba sai ka roshe shi kuma sunna ga yan ban ma ita kai dai baka iya taya da ita ko annabi bai addini shi dai ba sai da an ka taimaka mai amma kai yanzu abokin da awarka haka son ka rosa don ka zan kai ɗaya ka zan wahada ka lashari ka laka a bajji ne a komo kai ɗaya aka saurare ka yi dantin ɗinai ka yi bishawa mai bakin hanti ka nuna ba na ƙwarai na ba don a dawo ma a ƙarshen ikhlasi kenan an ka dama miza a baka to mu tafi yace wai dinuna kuma suna yin addini bin nasihati lil umma da yin nasiha ga al'umma dan an yi ba daidai ba ko waya a taqiduna kuma suna kudurta ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallama su ahli sunna suna kudurta ma'anan maganar manzon Allah da yace al mu'minu lil mu'mini kal bunyani mu'mini lil mu'mini ga mu'mini dan uwansa kal bunyani al marsus kamar gina ce wadda an ka dan fara da juna yanzu kaga bangon ga in an ka bashi shi ɗaya bai yi karfi ba kamar hada shi da wanga sun karwahi juna kowannensu ya karwahi juna to haka mumini yake karfafa juna suka yi to don Allah yau karfafa juna muka yi ko rusa juna muka yi rusa juna muka yi kuma mafi munin roshewa ka yi maganganun da ko maƙiyi bai kamata yawa maƙiyi irin su ba kuma in sun ka wuce kuma sun haka ka dawo ku ci gaba da zama ana kallon ka ana kallo ne kuma zamanin social media kuma in kai sai ka tura duniya ta jiya da maƙiyi da masoyi kowa ya jiya baka san ka rosa kanka ba a to ai ahli sunna ne wanda aka ce kuma wanda yace to kenan haka duk ahli sunna suke ashe haka suke yana cikin mato in ya zan haka ina ga sauran mabiya su ne mallaman su ne jagororin da ahli to in ya zan haka sauran mabiya fa ko sauran ƙananan mallamai da ba su kai shi ba min babu aula ga lalacewa to baka fahimta aibin da kawwa sunna ita kanta da addinin ɗauka haka shi ɗaya kawwa ba shi ɗaya ta tsaya gare shi ba haka kai kuma za ta mahi shafuwarka bisa gare shi don Allah ba zai lalata kai in sakare hake ai mutane ba za su koma sakarkaru ba mutum ne ake tare da shi sama da shekara talatin ai ko dai jaki ka zanna da shi shekara talatin ya kamata a ce ka san hali ne ko ma dallato ga matsayin mutane gare sai ka taho kace mutane a abin nan da sun kasai shekara ba haka nan na ba yau kai zaka faɗa musu yau dare guda zaka faɗa musu yadda yake ai ba na kwarai na ba kana ganin kuma duk su lalace su bi magana ka mu'amala ko wace iri sun yi sun yi ta addini sun yi ta duniya da shi ba su gane kai ɗaya kuma babu wani dalili iyaka ɗaya ka ta wani ne yanka zanna kana kumburi ai ka zana ai ba mutumin kwarai kai an mutumin kwarai yana su ɗaukar ka sai ta shewa da mutumin banza ne maimakon ya zan mutumin kai da ka faɗi kai za a ɗauka mutumin banza ba ka san iyakan mutanen da za ka hasara ba waɗanda da bakin rannan girman ka ya zube gare su wurin zubar da mutuncin wani kai naka zai zube sai a dawo kame kame kuma to Allah shiryar da mu to ina yake to annabi ya ce mumini ga mumini dan uwansa kalbun yanil marsus kamar gina ce wadda an ka dan fara da juna yaya gina wadda an ka dan fara juna take ya shuddu ba'du ba'dan sashe na karfar sashe duk wanda ya ji an ɗaukacin mutuncin ɗan uwansa yayi kariya shi ko Allah zai kare shi daga wata rana kiyama haka annabi ya ce ba wai kai kai kaji an ɗauko bayan nan ka yi kariya to Allah zai ba kare ka daga wuta za ka cancanci shiga wuta Allah ya kare ka akan kariyar da kawai to yau ba ba kariya za ka yi kai za ka ɗaukowa kuma inda ma za ka tsaya ka faɗi gaskiya abin da ya koya faɗi a ƙarya za ka ɗaukowa dole da ƙarhin ciya za ka fenti ni ne black kaga halaka bisa halaka hmm wasu magan ko maki ka san dai ba sun wani amma dai wallahi na san magana wani kan ƙarya ta wani cewa wani kaza na shikenan wa ya kare to kai ka kare tunda kai yanzu ka zama makareci wa shabbaka sai annabi ya hada bayan asabi tsakanin kai ya haka kama haka wanda kan ga haka hakan ga ba sun hade ba to haka mumin yake dan uwa ne karfafa juna suke yi to ya rosa juna muka yi Allah ya sawaka wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ahli sunna suna kudurta maganar manzon Allah da yace masalul mu'minina misalin mu'minai fi tawaddihim ga soyayya su da juna wata rahumihim da da da, da jinƙayinsu ga juna wata adu fihim da tausasawa su ga juna kamar salil jasad kamar misalin gaggar jiki guda ne yaya jiki yake idhashtaka minhu udwan idan wata gaba ta kamu da rashin lafiya ga jiki a ce dan kakkare ya kama ina dan hakkare ka kama mutum ga yatsa guda ba duk yatsa bai din ya kama ba yatsa guda dan kakkare haka amma sababbi ya dan kakkaren ga da aga yatsa sai ka iskan ma idanu ba su iya kwana duk inda jikin ka yake dan kakkaren nan gamewa ya kai sulullin nan gamewa to haka jiki yake ciwon ba zai tsaya ga yatsa ga da to haka kenan abu guda na alheri ya samu dan uwanmu yadda ya kwana da farin ciki a abin nan shi da haka duk za mu kwana da farin ciki in musiba ta samu dan uwanmu yadda ya kwana da bakin ciki shi da haka duk za mu kwana da bakin ciki kowa ya ji kamar shi na musibar nan ta sama to su an mu'minai haka muke a to shi kenan akwai big question ma ga imanin mu yau in musiba ta samu dan uwanka wayo ai a gaharta ma dai haka nan kai an wakilin BBC duk inda ka zanna labarin da zaka ba su ake ai ga halin da ya shiga ai kaza da kaza ai kaza sannan in ya zamu alheri tun wurin sahun sallah ka ganuwa in ka kalli fuska tai ba sai ya faɗi ba kai ka sai ya ji ciwo to ga zama wani iri na shi yasa yau da kai abutta gara ka shige gidanka kai abutta da littafai ya hima abutta da wayan ga mutanen banza abutta da kuraye ya yi abutta da ahalus sunnan yau kuma waɗanda na lalacewa a halin sunna ita nika cewa da wuri an karta ganin lahina ina suka a halin sunna to faɗi tambaɗar da a halin sunna kai waɗanda mi kai yan shi'a na irinta ko yan ɗariƙa na irinta wani ɗan ɗan ɗariƙa ka ji ta ce to ya ci mutuncin mallami ne ha ba halin sunna bai na aka samu wannan babu babu babu ƙarami to Allah ya shirya da mu to to yana yake yace masalul mu'minina misalin mu'minai fi tawaddihin ga soyayyarsu wa tarahumihim da tausayin su ga juna wa ta'atufihim da tausasawa su ga juna ka masalul jasadi yau yana magana tausa jira akai kuskure ko da kwatancin kan akai fa kai yanzu mutuncin kana zu dama jira akai to in ma an kai ta jira ka ki kuma dole duk yadda za a kirkiro ma ana iya dauko na wani ma a ce ai an gano kai kassa shi wanda ba ko san yaya ba sai a liƙe ma ai kai kasa shi don a faɗa abin da aka san faɗi an haƙare ya an kai ai shi yace wani ba shi yace ba kuma shike kun babu lokacin cewa to don Allah ai hankuri don Allah mun yi kuskure da sauran shi dama ai was intention an kai ba kuskure ne ko rashin sani ba maganganu ne aka gana an tara waɗanda aka san a faɗa mu da waɗanda an ka faɗi mutuncin ka ya zube to dama to an yi ta jiran ka ce ƙala sai a faɗe su to ka ƙi cewa to yanzu ai maganar da wani shi yasa shi shi yasa buko mun kace kaza ba haka ake ba yaya jiki yake idan shi ta kamin hudun in wata gaba ta kamu da rashin laya ta jiki ta da'a lahu sa'irul jasadi sauran jiki ta da'a za ta zagaye lahu gare shi bil humma da masassara wasu har da rashin bacci gaba guda ta kamu duk sauran game duk sauran jiki ta kai duk zogen rashin laya gaban nan zai game jiki haka kuma sababbiyar rashin laya gaban nan kuma baka iya bacci to haka ya kamata musulmi su zama to sai mu tsaya nan ko subhanallah gobe muna kare wasu diya yan Allah ya so Allahu akbar an yi albashi ko to kowa ya kokari ya samu kaga gobe in mun kare ta jibi sai mu shiga cikin sharhi to Allah ya sa mu na albarka ga abin da mun hakara to madal dan ku yi anniya kar ku biye ma shedan da agent din shedan su halaka ku ana biyan malami ne inda ya daidai malami in yayi ba daidai ba a biya tai la yatba wa aliman fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahili haka mallam abdullahi gonda ce ba a biyan malami ga banna ko da malamin ka ne inda ka san abu kaza da ya wadi ba daidai ba ba halatta ka bi shi in ka biyu kuma ya zama ɗagotu malami na ne ban ya saba ma ya zama ɗagotu wal haqqu maqbulun wa in min jahili ita ko gaskiya ana karɓar ta koda daga jahili ba jahili ko kahiri wa in min kafirin tunda da shedan ya faɗi gaskiya ce sadaqaka wa huwa kadhubun ya faɗa ma gaskiya amma dai makareci ne shi ya adalci to Allah shiryar da mu tsare mu daga shedan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik